الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله ويا أيها الناس ويا أيها المسلمون ويا أيها الإخوة الكرام الأحبة ويا إخوة الإيمان بارك الله فيكم وبارك لكم في الدنيا والآخرة وبارك فيكم يوم تدخلون البرزخ ويوم تبعثون للعرض العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا بهما والأمر يومئذ لله عباد الله ويا شعبنا ويا شعب نيجيريا الحبيبة لقد فوجئنا للأسف خلال هذه الأيام بالأخبار المؤلمة والأحداث المؤسفة من المواطنين القساوسة من دولة نيجيريا ومن ولاية بنوي وغيرها حيث تسلل هؤلاء القساوسة إلى أمريكا مشتكين إليهم شن المتطرفين من المسلمين عليهم أي النصارى بحرب إبادة افتراء وإثما وبهتانا عظيما وخاصة في الولايات الشمالية وسط نيجيريا يا للكذب ويا للعار ويا للعجب ألا لعنة الله على الكاذبين رجال الدين على رتبة قساوسة قادت الأمة في بلدة فيها الحكومة من الرئيس ورجال الأمن على جميع المستويات مستويات المحافظات المحلية ومستويات الولايات والمستوى الفيدرالي تطللوا وافترعوا الأكاذيب الملفقة إلى العدو الخارجي ليشن الحرب على بلدهم وجيشهم وجميع رجال أمنهم ومستوطناتهم واقتصادهم واغتصاب بناتهم وهتك أعراض أبنائهم ونهب وامتصاص أموالهم وقتل جيرانهم وزعزعة أمل دولتهم أين هبهم للوطن وأين الغيرة الوطنية وتقرؤون الكتب المقدسة وتردون الكنائس كل يوم الأحد بل أنتم قادة الأمة والله أمركم عجيب جدا أمركم عجيب جدا غاية العجب والله أنتم لستم مواطنون صالحون بل أنتم فاجرون فاسدون التاجرون بكرامة دينكم وأمنكم وأتباعكم وذل وذللتم وطنكم وحكومتكم ولم تروا جهود رجال أمنكم أبدا وأما عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس ولاية المتحدة الأمريكية إحدى الولايات العالمية وال- والمحكمة العالمية انتهى التعبير ما كان ينبغي لك أن تحكم على المدعي فور سماء شكواه بدون تثبت وتبين وسماء من المدعى عليه فهذا لا يليق لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لو يؤطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قومهم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر فهذا لا يليق بالحاكم والقاضي وليس من صفات الرجل العزيز المشهور في العالم إذ دل إن دل هذا على شيء فإنما يدل على جور أمريكا وظلمهم للناس وظلم القوى للقوي للضعيف فهذه فهذه ذلة له ونقص منه وعدم مناسبتهم لرئاسة العالم يقول الله تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا سلام فالله هو الخالق القوي القادر على كل شيء يقول هو حرم على نفسه الظلم مع أنه قادر عليه فيا فيا عدالة رب العالمين فيا عدالة رب العالمين أين أنت يا دونالد ترامب ما طلبت من المدعى عليهم أن يأتوا بشهاداتهم وأن يدلوا بها يقول الله سبحانه وتعالى طالبا للبراهين والأدلة إنما قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قال الله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى قالت تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين لماذا ما فعلت هذا يا دونالد ترامب وأما عن مجلس الشيوخ والوكلاء والمخابرات النيجيرية فعليكم التعهب واتخاذ القرارات المناسبة على مثل هؤلاء المرتزقة الأكلة بالدين أين كنتم أين كنتم لما تسللوا وخرجوا وشكوا أمر دولتكم وشعبكم وبينوا لهم عجزكم حتى اقتنعوا وما كان وما كان وما ردكم وما كان ردكم بعد فعلهم وما هي القرارات اللازمة التي ستتخذونها ضد هؤلاء الخونة وأما عن بعض القساوسة الذين كذبوا هذه الدعوة والفرية الكاذبة فقد أخبرنا الله تعالى في القرآن الكريم حيث قال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون كتاب الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين وقال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل على الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين عباد الله أقول لكم ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل الكبير لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه يا عباد الله إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا فاستغفروه يا عباد الله إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الغاشمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس ويا أيها المسلمون الكرام الأحبة لا شك أننا أكثر الناس ضحايا الحرب من المعتدين بشتى أنواعهم فعليكم التضرع إلى الله بالدعاء والتوبة والاستغفار فإن الله تعالى مجيب للدعوات بل سميع قريب فلا تيأسوا من روح الله ولا تقنطوا منه إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وعلى الحكومة أن يقفوا وقفة لإبراء ذمتهم أمام الله عز وجل يوم القيامة على دفاع فالدفاع عن ال- عن الأرواح والدماء والأموال والأعراض حق للحكومة ومسؤولية كبيرة أمام الله يوم القيامة يقول الله تعالى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالدماء هي أول ما يحاسب العبد عليها يوم القيامة فالدماء يا عباد الله فالدماء هي أول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامة فالدماء كبيرة أمام الله يا عباد الله عليكم أيها المسلمون بالقنوت والصدقات وتلاوة القرآن وختمه والتوصل بالأعمال الصالحة البرية وانتظار الفرج من الله عز وجل والدعاء لتوطيد أمن البلاد وأن يوفق ولاة أمورنا إلى ما فيه صلاح الأمة والشعب والدولة وأن يرزق ولي الأمر فخامة الرئيس الحاج أحمد بولا تنبو بطانة صالحة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر والدعاء لرجال أمن الدولة من الجيش والسلطة وجميع أنواعهم والدعاء للدولة بالبركة والخيرات إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه dukan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala muna yaba masa muna neman taimakonsa da gafararsa da shiryarsa muna neman shiryar Allah subhanahu wa ta'ala muna neman mafaka da kariya daga Allah ya kare mu daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu da ɗabi'unmu da halayenmu duk wanda fa Allah ya shiryar da shi ba wanda isa ya ɓadda shi hakanan duk wanda Allah ya batar babu wanda ya isa ya shiryar da shi ba ka taɓa sama masa masoyin da zai shiryar da shi ina mai shaidawa hakika babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya hakanan nake shaidawa lalle annabi mu Muhammadu bawa ne na Allah manzo ne na Allah zaɓaɓɓen Allah ne badayen Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da iyalansa mazansu da matansu manyansu da ƙananansu da sahabansa masu albarka Allah ya daɗin tsira da aminci a gare su mai yawa Allahumma amin bayan haka ya ku bayan Allah masu albarka da daraja da kima bisa tsawaita rayuwa da ba da lafiya da iko da hali Allah subhanahu ta'ala ya nuna mana juma'a ta yau juma'a ta sha shida ga watan rabi'ul jimadal ula watan biyar na kalandar musulunci na wannan shekara ta hijiriya da muke ciki ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ta yi daidai da bakwai ga watan sha ɗaya na wannan shekara ta miladiya dubu biyu da ashirin da biyar taken hudubar mu a wannan juma'a mai albarka shine matakin da donald trump shugaban amerika yake so ya ɗauka akan wannan ƙasa tamu mai albarka najeriya da cewa ana yi wa kiristoci waɗanda ba musulmi ba kisan ƙare dangi wannan hutubar mu za ta yi magana akan wannan ya ku bayin Allah masu albarka ya ku mutane ya ku al'umman musulmi ya ku ƴan uwana masu albarka da daraja da kima masoya a wajen imani ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya muku albarka yayi wa rayuwarku albarka ya yi wa dukkan abin da Allah ya mallaka a hannayenku albarka tun a nan duniya har ranar da za ku shiga kabar guranku har ranar da za ku tsaya a gobe kiyama a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ranar da kowa zai tsaya a gaban Allah tsirara babu takalmi babu tufafi da lobarsa mai iko da lamari da al'amari a wannan ranar shine Allah ya ku bayin Allah masu albarka da daraja da kima ya ku ƴan ƙasa ta Najeriya ya ku ƴan ƙasa ta Najeriya masoyiya babu shakka babu tantama babu makawa lallai waɗansu maganganu sun zo mana a bazata a cikin waɗannan kwanakin maganganu ne masu zafi maganganu ne masu bakanta rai maganganu ne marasa daɗi wanda suka bullo daga waɗansu ‘yan wannan ƙasa tamu waɗansu shugabannin kiristoci pastor a reverend reverend waɗanda suke nan ƙasar najeriya musamman ma wanda ya jagoranci al'amarin daga jihar benue ne da waɗansunsu inda suka silala suka fita amerika suka kai ƙara cewa akwai masu zazzafar ra'ayin addinin musulunci suna musu kisan kare dangi su kuma gwamnati suna kallo sun zira ido saboda haka suka je suka shirya ƙarya suka shirya makirci suka shirya kutunguila mai girman gaske musamman ma a waɗannan jihohinmu na arewa da kuma tsakiyar wannan ƙasa tamu wanda ake kiran middle belt ya kirkiran karya da suka yi ya abun kunyan da suka tafka ya abun mamaki a ce makwabcinka ya fita ya kirawo wanda zai je ya gama da kai a matsayinka na makwabcin shi kuna wuni ɗaya ku wuni a kasuwanni tare ku zauna a makarantu tare ku shiga mota tare ku yi kasuwanci tare ku ba da gidajen haya tare ala la'anatullahi alal kazibin tsinuwar Allah da la'anar Allah ta tabbata ga iri waɗannan makaryata. A malamai ne, jagorori ne na addini wanda suka kai matsayin reverend reverend kuma jagorori ne na al'umma a cikin ƙasan da akwai gwamnati, akwai shugaba, akwai jami'an tsaro ta dukkan matakai na ƙasa, akwai jami'an tsaro a ƙananan hukumomi akwai jami'an tsaro a jihohi na ƙasar nan akwai jami'an tsaro waɗanda suke a matsayin wato a ƙasa gaba ɗaya federal ta ya aka yi ta ya aka yi suka silale suka ƙirƙiro ƙararraki suka gyara su suka naɗe su a leda suka kai wa maƙiya na waje domin su kawo hari a wannan ƙasa tamu mai albarka su kawo jami'an tsaronmu masu albarka hari su kawo dukkan mutanenmu da al'ummanmu na wannan ƙasan hari ta ya za a yi iri waɗannan mutanen su gayyato maƙiya daga waje su kawo harin ƙasan haihuwansu su kawo hari da tattalin arzikinsu ta ya za a yi suka yadda a kawo maƙiya sojojin da za su yi wa 'ya'yansu fyaɗe su zo su ci mutuncin al'ummansu da ‘ya'yansu, su zo su tsotse, su kwashe dukiyoyin ƙasansu, su kashe makwabtansu, su kawo rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali, su birkita ƙasa, su rikita ta, kai ina soyayyan ƙasa ga waɗannan mutanen, ina kishin ƙasa ga waɗannan mutanen, kuma suna karanta littattafansu masu tsarki, kuma suna zuwa cocunansu. ranar lahadi kuma jagororin ne na al'ummansu da mabiyansu ɗaruruwa da dubbai suna binsu wallahi al'amarinku ku waɗannan reveren da kuka shuka wannan sharrin al'amarinku yana da ban mamaki wallahi ku ba mutanen kirki ba ne ku ba ‘yan ƙasa ba ne na kirki ku maɓarnata ne attajirai ne wanda suke neman kuɗi suke tijara da mutuncin mabiyansu suke sai da addininsu don su samu abin duniya suke sai da al'ummansu da mabiyansu da mutuncin shugabanninsu da ‘yan ƙasa gaba ɗaya wannan ƙaskanta ƙasanku kuka yi kun rena hukumanku kun ƙaskanta su ba ku ga irin ƙoƙarin da jami'an tsaronku suke yi ba wanda kullum sai sun rasa rayukansu wajen kare wannan al'umma wajen kare dukiyan wannan al'umma wajen kare mutuncin waɗannan al'umma wallahi ba kwa ganin ƙoƙarin da suke yi a tara muku a kai ku makabartun sojojinmu da suke mutuwa wajen kare wannan ƙasan ta hanyar ta'addancin da ake musu akai kuma kabartun 'yan sanda akai kuma kabartun jami'an tsaro akai kuma kabartun 'yan civil defense akai kuma kabartun jami'an tsaron mu daban-daban daban a tara muku 'ya'yansu ku ga marayu ku ga yawan marayun da suka mutu suka bari a tara muku matansu ku ga waɗanda suka bari a bayansu sakamakon mutuwan da suka yi da kisan da aka musu wajen kare 'yan ta'adda da ta'addanci na wannan ƙasan amma duk da haka ba ku ga wannan ba ku silale ku je ku gayyato makiya na waje to wannan ba ku da kishin ƙasa ba ku da mutunta hukumarku ba ku gode ƙoƙarin da jami'an tsaron ƙasanku suke yi ba game da shi kuma shugaban ƙasan Amerika Donald Trump, shugaban ƙasan haɗaɗɗen wato haɗaɗɗiyar ƙasa ta Amerika, ɗaya daga cikin ƙasa mai ƙarfi mai faɗa a ji a duniya, wanda suke ganin su ne hukuma, su ake kai ƙara a wajensu na duniya gaba ɗaya idan hakan daidai ne, bai dace a gare ka ba a matsayinka na sufafawa. shugaban ɗaya daga cikin ƙasashe da ake kiransu sufafawa a kawo maka ƙara ka ji ɓangare ɗaya kawai ka ɗau hukunci ba tare da ka gayyaci ɗaya fati ba ba a taɓa hukunci a kotu a ce an kai ƙara kawai an saurari wanda ya kai ƙara ba tare da an nemo wanda aka kai ƙaransa ba ba tare da an nemo dalilai ba ba tare da an yi bincike ba ba tare da an kawo hujja ba duk da cewa kun fi kowa sanin abin da yake faruwa a ƙasar kun fi kowa sanin irin waɗanda ake kashewa kun fi kowa sanin waɗanda ake wa ta'addanci da ƴan ta'addan kun fi kowa sani amma kuka yi biris saboda zalunci to wannan baya dacewa ga shugaba wanda ake kiran shi ɗaya daga cikin alƙalan duniya wannan baya daga cikin sifofin mutum mai daraja mai girma irin ka ba a duniya Donald Trump wanda ya shahara a duniya gaba ɗaya idan wannan abin da ka yi hukunci wa Najeriya da musulman Najeriya da ka ɗauka in wannan haka ne to yana nuna cewa lallai dama shugabancinka a cike yake da zalunci a cike yake da ha'inci a inda zalincin mai ƙarfi yake kurmushe mara ƙarfi wannan kaskanci ne a gare ka nakasu ne a gare ka kuma rashin dacewa ne a gare ka ka zamanto shugaba na Amerika ballantana mana duniya. Allah maɗaukacin sarki a matsayin shi na mahalicin kowa wanda babu wanda ya sai tinkare shi mai iko akan komai kamar yadda yake so a lokacin da yake so wanda babu wanda yake iya tinkaransa Ubangiji cikakke mai maɗaukacin sunaye wanda zai iya komai ba wanda zai tunkare shi sai da ya ce ya ibadi ya ku bayina ni Allah mahalicinku inni haramtu zulma ala nafsi na haranta wa kaina zalunci ni Allah na sanya shi a tsakaninku abin haramtawa lokacin da Yahudawa da Kiristoci suka ce su ƴaƴa ne na Allah ba mai shiga aljanna sai su kawai Allah ya ce ku kawo hujja ta ya za a yi Allah mahalicci in an kai magana wani ya magana ce a kawo hujja kai baka kawo ba kaga shugaba Allah mai cikakken iko kenan wanda babu tawaya a tare da shi kyawun shugaba jagora a samu baya zalunci a samu baya zalintan wani bangare baya zalintan wani bangare to amma kai hukuncinka a kawo maka kawai ka saurari wanda suka ka kara maza ka cika duniya zaka ka hari zaka ka kaza wannan ba ake ba haka ake shugabanci ba sai dai in dama wata manufa ce ta daban Allah ubangi ya kare mu daga sharrinka da sharrin abinda Allah ya halicce ka akai da sharrin abinda ke kudundune a zuciyarka game da yan majalisan dokokin mu majalisan dattawa da majalisan wakilai da kuma yan abuna a DSS din mu na Najeriya to lalle fa ga abin da yake faruwa yan ƙasanku suna silalewa su je su gayyato makiya wanda za su kawo ƙasanku hari su rugurguza zaman lafiyanta su rugurguza kwanciyar hankalinta su kawo hayaniya su rugurguza tattalin arziki wanda ake biyan su masu ci da addini ina kuke har suka silale suka fita ina kuke har suka yi taro da waɗannan mutanen majalisar dokokin Amerika ina kuke har suka furta abinda suka furta har suka gamsar da su har su din suka gamsu har suka zo bincike din suka tabbatar me yasa da aka zo binciken ba a binciki waɗanda ake tuhuman ba su ma su je su nuna wurarensu su nuna hujjojinsu me yasa ba ku yi haka ba ina ne kuka shagaltu ba ku yi ba yan majalisan dokoki yan majalisan dattawa to aiki yana gabanku aiki yana gabanku yanzu da ba a yi a farko ba wane mataki kuka ɗauka irin waɗannan ɓata gari rabe-rabe masu ci da addini menene za ku ɗauka a kan waɗannan maha'inta maciya amanan ƙasa masu gayyato sojoji daga waje su zo su rugurgaza ƙasan kwanan nan an yi yunkurin juyin mulki an kakkama waɗansu waɗannan ma maciya amane ne su ma daga cikin civilian masu cin amana na ƙasa da sunan addini me matsayinku a kanku a kansu wannan tambaya ta rage gare ku game da waɗansu fastoci da reverend reverend wanda suka kore wannan ƙaryan suka tsaya tsakaninsu da Allah suka faɗi haƙiƙanin abin da yake faruwa cewa hari ne na ta'addanci wanda ya shafi kowa da kowa mai kan uwa da wabi ne wanda jifa ya hau kan kowa kowa yana shan jiki kowa ana taba shi dan ta'adda baya bambance musulmi da wanda ba musulmi ba baya bambance kabilar wani da kabilar wani dan ta'adda dan ta'adda ne suka fito suka faɗi gaskiya suka nuna wannan ƙarya ne a ce ana kashe kiristoci a Najeriya akwai gwamna da ya fito ya nuna cewa su a ɓangaren su kirista ne mace kashe kirista duk sun faɗa to irin waɗannan reverend da suke tsayawa a kan gaskiya su kore ƙarya su faɗi yadda abu yake dama Allah ya ba mu labari a ƙur'ani ya ce laisu sawa'an ba daidai suke ba inda suke ɗin nan akwai masu adalci akwai ahalul kitabi ummatun qa'imatun yatluna kitaballah akwai masu karanta littafin Allah tsakanin su da Allah suna bibiyan shi dare da rana kuma suna yi wa Allah sujada wanda ba sa ƙarya ba sa ci da addini Allah saka muku da alkhairi ku halattattu ne yan ƙasa masu kishin ƙasa masu girmama yan ƙasa wanda suke son zaman lafiya da ƙasansu ta zauna lafiya Allah maɗaukacin sarki dama ya ce latajidanna ashaddan nasi adawatan zaka samu mafiya tsananin gaba da kiyayya ga waɗanda suka yi imani da Allah sune Yahudawa da pagans wanda ba su da addini amma zaka samu mafi kusa zuwa ga musulmi mumunai wanda suke kusa da su wajen ƙauna da soyayya sune wanda suke cewa mu ne mabiyan Yesu almasi ذلك بأن منهم saboda a cikinsu akwai kistisina akwai shugabanni su na coci na coci wa ruhbanan wanda ba sa girman kai ba sa zalunci ba sa ƙarya ba sa cin haram ba sa ci da addini ba sa jawo ƙasansu bala'i ba sa jawo mutanensu bala'i wa idza sami'u ma unzila ala rasuli idan suka ji wani abun da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i zaka ga hawaye na zubo musu daga ido mimma arafu min al-haq saboda gaskiyan da suka gani su ba sa irin ta'assubanci yaquluna zaka ji suna cewa rabbana ya ubangijinmu amanna mu yi imani faktubna ma ash-shahidina ka rubuta mu cikin wanda za a bada shaida akan imanin su gobe kiyama waɗannan mutanen sun faɗi gaskiya sun faɗi gaskiya waɗannan shugabannin da rabirin rabirin galiban insu akwai na kudu akwai na arewa da yawa suka ce suna zaune akwai na maiduguri wanda suka ce mafiya yawanci ma victim na waɗannan bala'in ma kwata-kwatansu ma musulmi ne inda aka samu mutum goma to musulmi takwas ne ko bakwai ko shida sun ba da shaida Allah tabbatar da su akan faɗin gaskiya Allah tabbatar da su akan kishin ƙasa, Allah tabbatar da su akan haɗin kai. Ke da'awa musamman ma wani a nan filato wanda kullum yaka samu ya zauna a cikin gini ya yi abin nan ya abin nan da za mu kawo video video video da gidaje da anguwanni da kaunuka kauyuka da aka kaurar da musulmai da fulani a filato billahi lazi la ila ila zan kirga kauyuka talatin a yanzu inda nake zaune din nan kuma muna da video gidaje da aka kona muna da inda aka tada su muna da bidiyon dubbai da ɗaruruwan shanu da ake harbe su kullum kowane wayewa garin Allah kuma su za su zo su sassara mushen su je su dafa su ci mu Allah muke mikawa ku kuma Amerika kuke mikawa mu Allah muke mikawa wallahi duk abin da ke samun mu da al'umman fulani da yadda ake harba shanunsu a sa musu poison a sa musu abin nan su sha a ruwa su mutu ka ji saniya ɗari ta mutu a rana a zo kuma a kaɗa su ko ba a isa a bari masu shanu su bi su su kwace ba wallahi duk muna da video babu babu abin nan da Donald Trump ya turo waɗansu za a ba su report na Yelwan Shandam yana hannunmu duk crisis in Jos Plato da Benue da ina ne daga 2001 da ya fara till date wallahi duk muna da videos duk za a nuna amma gwamnati ake turawa sai mu ta addu'a amma ku kun fita kun je kun gama America ita ta shigo ta zama to gatanku qul inna waliyyi Allah majibincin al'amuran mu shine Allah fa ajmi'u kaidakum summa kiduna fala tunzirun ku tara dukkan makircin ku ba abin da zai samu musulunci ba abin da zai samu musulmi musuluncin nan ya fara da mutum ɗaya ne ya koma mutum biyu duk duniya an sa ido a kan shi ana dakushe shi gashi na har ranar tashin kiyama Allah ne ya alkawari inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da wannan musuluncin mu ne za mu jibinci kiyaye shi har ranar tashin kiyama wannan saƙonmu zuwa ga reverend reverend da fastoci masu adalci mabiya na gaskiya masu kishin ƙasa da al'ummansu babu bambancewa masu kishin gwamnatinsu sai kuma yan kwana musulmi masu albarka da daraja da kima saƙo zuwa gare ku ya ƴan uwa musulmi masu albarka wanda ake kulle-kullen nan domin su duk wani hari da kaji za a kawo Najeriya arewa ake nufi duk waɗansu da kake ji za a kawo ƴan ta'adda musulmi ake nufi kawai musulmi kawai ake nufi to saboda haka mu kwana da sani ya ko masoya masu albarka da daraja da kima babu shakka babu tantama kowa ya shaida a duniya sai dai munafukin da ya ɓoye wanda baya tsoron Allah cewa mu muka fi cutuwa a ɓangaren tsaro mu ne victims a ɓangaren rasa rayuka da rasa dukiyoyi da rasa gidaje da rasa garuruwa da dukkan nau'in da ka sani na 'yan ta'addanci nan arewa suka yi shekarsu suke kwansu suke ƙyanƙyasan ƙoyayensu saboda haka mu koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala mu zamanto masu kaskantar da kai zuwa ga Allah masu yawaita addu'a masu yawaita tuba masu yawaita neman gafara shi Allah madaukakin sarki yana jin mu kuma mai ansa addu'an mu ne kada ku ɗebe tsammani daga rahamar Allah kada ku yanke kauna daga cewa za a dawo zaman lafiya kaman da Allah ce kada ku kuskura ku ɗebe tsammani ku yadda da ni ni Allah mai iya muku ne in kun yadda kuma zan muku Allah ce kada ku yadda ku ɗebe tsammani daga rahamata ba mai ɗebe tsammani daga rahamata in ji Allah sai dai wanda yake kafiri mu koma ma Allah mu yawaita alƙunuti mu yawaita alƙunuti duk wannan sharrin da ake kitsawa Allah ubangiji ya mai da shi akan masu shirya shi kuma ya kamata wajibi ne akan gwamnati kada da shi mun ce za mu yi addu'a muna miƙa al'amarinmu zuwa ga Allah kawai ta yi sakaci su ma su tsaya tsayuwan daka saboda su fita su fita daga zargin Allah su fita daga kamun Allah su fita daga tsayuwa a gobe kiyama a gaban Allah ranar da duk wani shugaba da jami'in tsaro zai tsaya a gaban Allah tsirara haihuwar uwarsa babu riga babu takalmi babu komai a tare da shi Allah ya tambaye sai ce limanil mulkul yauma wane ne isasshe mai mulki mai gadara mai iko a yau in babu amsa Allah ce to lillahi rabbil alamin ne yau mulki da isa da ƙasaita ta Allah ne Ubangijin talikai, ku tuna ya ku shugabanni, ya kai shugaban ƙasa, ya ku sojoji da kwamandojin rundunoni da dukkan wani jami'in tsaro, ku tuna lallai jinanen al'umma abun tambaya ne a rataye suke a wuyanku. Dukiyoyin al'umma da aka ɓarnatar ta hanyar ta'addanci yana rataye a wuyanku, mutuncin al'umma yana rataye a wuyanku wanda aka yi wa fyaɗe haƙƙinsu na rataye a wuyanku wanda aka wulaƙanta haƙƙinsu na rataye a wuyanku wanda suka rasa muhalli da gidaje haƙƙinsu na rataye a wuyanku gobe kiyama ku yi tsantsan ku miƙe ku zabura fafirru ila Allah ku koma ma Allah subhanahu ta'ala ku kama aiki gadan gadan saboda ku kubuta ranan tsayuwa a gaban Allah subhanahu wata'ala faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara domin kare rayukan al'umma da jinanensu da dukiyoyinsu da mutuncinsu haƙƙi ne na hukuma don haka kuke fito zaɓe kuma a kamfen haka kuke faɗa a zaɓe ku ku kare waɗannan haƙoƙin abin tambaya ne a gobe ƙiyama ranan tsayuwa a gaban Allah jina ne da rayuka wala su ne farkon abin da Allah zai bincika a filin alkiyama kafin a zo kan waɗansu abubuwa saboda haka ya ƴan uwana musulmi a dage wajen alkunuti a dage wajen sadaka masu sadaka su yi masu abinci su raba karkare na abin da za ka bayar masu saba wa iyaye su tuba su sulhunta tsakani da iyaye su sulhunta tsakaninsu da iyalansu da ƴaƴansu su sulhunta tsakaninsu da makwabtansu wanda ya ci haƙƙin wani ko sisin wani ko kwaban wani ya maida shi tun yanzu kafin ranar da layan fa'umalun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim a rika addu'a saboda Allah ya tabbatar mana da aminci da zaman lafiya a rika yawaita addu'a Allah ya datar da shugabanninmu da Allah ya ba su ragamar shugabancin wannan ƙasan sawa'un na ƙananan hukumomi ne sawa'un na a a a na na jihohi ne sawa'un na ƙasa gaba ɗaya sawa'un sarakunanmu ne na gida shugabannin addini a rika addu'a sosai Allah ya musu jagora zuwa ga abin da zai zamanto maslaha ga wannan al'umma, maslaha ga ‘yan ƙasa, maslaha ga wannan ƙasan. Mu rika yawaita addu'a Allah ya azurta shugabanmu, wanda Allah maɗaukakin sarki ya damƙa ragamar mulki wannan ƙasan, shi ne Alhaji Ahmad Bola Tinubu, Allah ya azurta shi da mutane na kirki, waɗanda suke jikin shi, masu umursan shi da alkhairi, suna hana shi aikata mummuna masu bashi shawara da mafita ga wannan al'umma ga wannan ƙasan da zaman lafiyanta da kwanciyar hankalinta da amincinta da securitinta da tattalin arzikinta da haɗa kan al'umma ba tarwatsa su ba mu yi addu'a ga dukkan sojojinmu na Najeriya da 'yan sanda da 'yan civil defense da 'yan kaki immigration da custom da 'yan civil defense namu da kuma 'yan ndla da duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi kaki domin kare wannan ƙasa tamu mu rika yawaita musu addu'a Allah ya iya musu Allah ya wuce musu gaba Allah ya kare su masharranta a cikinsu Allah ya dakushe su ya magance mana su mu rika addu'a ga 'yan ƙasa su zamanto masu kishin ƙasa ba wanda ake haɗa baki da su su zamanto informant ba idan akwai su su ma Allah magance su ya raba su daga sharrin ya raba al'umma daga sharrin su Allah ya gama da su ya ba wa ƙasan mu lami lafiya Allah ubangiji ya ba mu malaman mu lami lafiya ya ba wa fastoci da reverend reverend masu kishin ƙasa masu kore irin wannan ƙaryan Allah ya ba su lafiya su ma Allah kare su maƙaryata masu kasuwanci da addini domin su rika samun dala da Amerika to Allah ya hana su cimma manufansu Allah ya azurta wannan ƙasan tamu da albarka da alkhairai da tattalin arziki da amfanin gona da zaman lafiya da haɗin kai da ci gaba innahu waliyu zalika wal qadiru alai اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأعطى كل شيء عددا اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربنا على صراط مستقيم أعيذكم وأعيذ دولتنا نيجيريا بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج مي- منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك وتوكلنا وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا الوكيل حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الذي هو حسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس على الله وليس وراء الله مرمى حسبنا الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم إنا نعوذك من شر أمريكا وأعوانهم ومن شر الشياطين وأعوانهم اللهم من أراد نيجيريا والمسلمين بشر وكيد وسوء ومكر فرد شرهم وكيدهم وسوءهم ومكرهم في نهورهم اللهم اجعل تدبير أعدائنا في تدميرهم اللهم اجعل تدبير أعدائنا في تدميرهم اللهم اجعل تدبير أعدائنا في تدميرهم اللهم انصرنا اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون